الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka lamiyatul af'al ta ibn malik rahimahullahu ta'ala wanda mun kwana a baiti na arba'in da biyu a ƙarshen fasulun fil mudari'i za mu tashi sabon fasuli fasulun في فعل ما لم يسمى فاعله مالك تشوى إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضم تلوها بولا وما لفا نحو با أجعل لثالث نح واختار وانقاد كاختير الذي فضلا تو ابن مالك أنا زي من بياني akan fi'ili wanda ake kira malam yusamma fa'iluhu a ƙa'ida duk sanda ka ga aiki to akwai wanda ya yi shi to a usulubi na larabci wani lokaci wanda ya yi aiki akan ɓoye shi sai a ƙi ambatarsa sai a ambaci fi'ili da da aka ambaci fi'ili tunda an ɓoye wanda ya yi aikin to shine sai a nemo wani wanda zai tsayawa madadinsa wanda suke kira da na'ibul fa'il wato na'ibin fa'ili kenan ko wanda shi yanzu yana wakiltar fa'ili ne shine al-maf'ulu bihi eh tunda asali a samu fi'ili a samu fa'ili sannan a samu maf'ulun bihi wannan shine ne kamar ka ce misali daraba zaidun amran to zaidu a nan shi ne fa'ili daraba shi ne fa'ili amuran shi ne maf'ulin bi to amma sai zan kana son ka ɓoye zaidu ɗin to shi ne za a koya ma yadda za ka yi kuma a dalilai da dama ke sa ana yin haka an gani akan yi haka wani zubin saboda fa'ilin an riga an san shi kowa ya san shi eh to kuma ibn malik yana cewa wal hazfu ma yu'lamu ja'izu shafi abin da an riga an san shi ja'izi ne a larabci an gani ja'izi ne eh wa hazfu ma yu'lamu ja'izu halat ne to kamar faɗin Allah ta'ala kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi to dama an san ba wanda ke wajabta azumi in ba Allah to ka ko ba ambace shi ba ka san shi to kaga nan ba za ka ce almabniyu lil majhul saboda manufar da tassa aka ɓoye shi ba wai ta rashin saninsa ba ne a an san shi to saboda haka in mutum ya zamo sananne ta yadda mai saurare ya riga ya san shi to za ka iya ɓoye shi an gane shi ne wa hasfu ma yi ulamu ja'izun ɗin halat ne to haka wani zubin kuma ana shafe mai aiki saboda an ba a san shi ba eh kamar misali a ce suriƙal mata'u an sace kaya barawo ya zo ya sata ba a kama shi ba ya gudu eh to kaga nan saboda ba a san shi ba sai a ce mi ai an yi wa wane sata ko ba haka ba yawwa amma an san shi za a ce wane ya yi wa wane sata amma irin in ya zo kawai ne ya kwashi kaya ya gaba sai dai a ce an yi mi an yi ma to kaga wanda ya sata ai akwai shi amma me yasa ba za a ambace shi ba ba a san shi ba wani zubin kuma akan shafi fa'ili saboda ana jin tsoronsa to wannan duka akwai to saboda haka manufar da tassa aka ɓoye shi to ita za ka kalla to shi yasa suke ganin cewa kuskure ne a kira shi da almabniyul majhul ai itilakin sa saboda ba koyaushe ne ake samun haka ba yau a sai a kalla in jihala ce sai a kira shi almabniyu lil majhul ko almabniyu lil ma'lum to shi yasa kai malamai suka ce kawai a kira shi da malam yusamma fa'ilu an gane eh shikenan an huta ko yawa kaga wannan dai ya game bangaroren to shine malam ya ce yanzu kaga dole kana buƙatar ka canza mai siga tunda abin da ka sani yanzu ba shi za a magana a kansa ba eh to kaga zaidu ya bugi amru ba daidai yake da an bugi amru ba akwai bambanci wancan ambaci mai aikin nan ko ba ambata ba to wannan da ba ambaci mai aiki ba to dole sai an canza sigan fi'ilin to yadda za a canza siga ɗin shine zai baka ƙa'idodi da hukunce-hukunce da formuloli wanda in ka fahimci wannan yan baitocin nan guda hudu to babu wani fi'ili da za a baka a duniya in dai na larabci ne ko wani iri ne kuma aka nemi ka narko shi akan almabniyu lima lam yusamma fa'iluhu ba za ka iya ba babu shi duk fi'ilin da za a baka in ka ka kasa to baka gane ba matsala daga wurin ka ne to shine ma ya ce to kusan zai ambata mana kusan ka'idodi guda shida a cikin iya wannan baitocin wanda su ne muhimmai ya ce in tusnidil fi'ila in tusnidil fi'ila lil maf'uli fa'ati bihi madmuma lawwali wa kasirhu idza tasala idan za ka jingina fi'ili lil maf'uli ai lil maf'uli bihi wato ba ka son ka ambaci fa'ili ba ka son ka jingina fi'ili ga fa'ili kana son ka jingina fi'ili ne ga maf'uli to sai mala ce fa'ati bihi ka zo da fi'ilin nan madmuma lawwali wa kasirhu idza tasala to dama akwai abubuwa guda kamar uku an gane yauwa na farko fa'ul kalima ɗinsa dole za ta bambanta a yadda kassanta a farko ina batar an gane sannan abinda suke kira da ma ƙablal akhiri harafin da ke bi na ƙarshe shi ma zai ɗauki wata siga ba wadda kassan shi da farko ba eh sannan akwai wanda mai bima na farko harafi na biyu kenan shi ma zai iya canzawa haka harafi na uku shi ma zai iya canzawa to waɗannan guda hudu su ne za a faɗa maka yadda za ka mu'amalance su kowane fi'ili ga yadda za ka narka wato fi'ilinsa almabniyu limalam musamman fa'iluhu fi'ili kaza fi'ili tunda fi'ilan suna da yawa kaga muna da fi'ilun madin muna da mudari'un shi amri ka aje shi gefe bai da rabo a wannan babi ba ruwanka da shi to sannan kuma muna da sulasi muna da sannan muna da sannan muna da to ka gani to kaga dole sai an baka ƙa'idodi yadda za ka mu'amalanci kowanne daga cikinsu to sai fara maka da fi'ili wanda yake sahihul aini fi'ilin da yake ainul kalma ɗinsa lafiya lau take ba harafin illa ba ne an gane sannan kuma ba a buɗe shi da hamzatul wasli ba to shine zai gaya maka hukuncin sa'ana na fatar an gane babu hamzatul wasli a cikinsa sannan babu hmm? harfin illa ga aininsa to shine ya ce fa'ati bihi ka zo da shi madhumuma lawwali kana mai yi wa harafin farko dhamma e daraba kaga harafin farko shine dha aga sai ka ce du eh yawa to hukunci na farko kenan ka rike wannan ina fatar an gane yawa kuma wannan fi'ilin madi ne ko mudari an gane ko abin nan sulasi ne ko ruwa'i ko kumasi ko sudasi eh duka hukunci in ban da waɗanda za a isa sina'insu akwai waɗanda suka fita an gane amma dai ka riƙe wannan ƙa'ida harafin farko kawai kai masa ne kai masa zamma amma da sharaɗi ya zamo sahihul aini shine istisna'in ɗin da za a yi ya za ainul kalima ɗinsa yauwa ba harafin illa ba ne to kaga daraba sai ka ce duriba zalizala sai ka ce yauwa kaga ruba'i ne an gane ko yauwa in talaka sai ka ce mi in talaka kuma si sai ka ce u un yawwa yawwa to harafin da zai biwa za a faɗi abin da za ka yi masa harafi na uku kenan yawwa to kaga wannan hatta wanda ke da hamzatul wasli kenan to haka hukuncin yake an gane yawwa duk da shi ma zai dan shi abin da yasa yana dan da canji eh wanda za a ambace shi tunda cikin shi kaga akwai humasi irin su inqada da shi wanda yake mu'tallul aini an gane irin su ikhtara yawwa to shi hamza din tana da wajahi ko banda dhamma to amma in dai ya zamo babu hamzatu wasul a farko to bai da wata fuska in ba dhamma ba ita ce kawai za ka yi masa to haka istaghfara su dasi sai ka ce mi us shikenan yawwa hamza din sai ka yi mata yawwa saboda dukkaninsu kaga babu wanda yake da harafin illa ga ainihin ɗin shi tun daga daraba zalzala in talaka istighfar an gane ko to wannan shine sai ce wa kasirhu amma kai kai maharafin farko kasara izatta sala lokacin da ya sadu bi ainin an gane da ainul kalima ɗin fi'ilin italla kuma ya samu illa shi harafin shi ainul kalima ɗin yawwa to ana harafin farko kasara za ka yi masa wato lokacin da fi'ilin ya zamo al'ajwaf mun sa al'ajwaf ko mun yi shi wanda yake da illa a tsakiyarsa ko wawiyul aini ko ya'iyul aini an gane ya unce a tsakiyarsa ko wawunce a tsakiyarsa kaman ƙala yawwa to in ka zo sai ka ce ƙila yawwa sai ka ce ƙila saboda asluhu ƙuwila ba'a sai ka ce mi bi'a ka gani nala sai ka ce mi nila kala sai ka ce mi sha'a shi'a sa'a si'a duk wani harafi inda yana da illa tsakiyar shi to in za ka gina shi ga mafu'uli to sai ka yi wa harafin farko sai ka yi masa kasara na fatar an gane yauwa to wannan ita ce luga wadda ta fi shahara ita suke kira da alkasru mukhulasan to akwai abdonmu kuma akwai laraba da kuma dai don macen da ya ta harko ita suke kala sai su ce kula ba'a sai su ce bu'a nala sai su ce nula sha'a sai su ce shu'a sa'a sai su ce su'a saboda haka don masu ke to wannan ana kiransa da abdammu mukhlasan an gane yau bu'a ta'am an sayar da abinci kulal kalamu ai an faɗi magana eh to in kaji wani ya faɗi wannan larabci ne ba kuskure ba ne akwai kuma al'ishimam an gani al'ishimam shi ne a wato shaƙa makasara wato zamma eh asali kasara za ka faɗa amma sai a ji kamar kana son ka faɗi zamma eh kamar shi ƙala ɗin nan to akwai masu cewa ƙiyula ƙiyulal kalamu niyula biyu a ta'amu eh to shi ma wani nau'i ne akwai larabawan da su kuma haka suke yi al-ishimam a lokaci eh ana rubuta eh luga ce lafiyayya ana larabci da ita ana komi da ita to ai sha umarnin sanin ka'idodin saboda tayi wata ran zaka cimma abin ko kuma kai wani dalili yana so yana ya buƙatar ya buƙatar da kai kai haka ila kana son ka nuna gwaninta da sauransu eh ka nuna ka koshi da arbiya to sai ka kauce ma abin da an ka saba shi eh sai a ji ɗaya kana kula yawwa to ka gani kaga ai ba za a ce ai abin da ka faɗa ai ba daidai ba ne eh amma wanda ya fi shahara shine alkasur din yawwa shi ƙur'ani ya abin nan amma wancan za ka ga larabawa da dama suna yawan abin nan in kana karanta waƙoƙin laraba za ka yi ta ganin lugogin da sauransu ko al'ishimam ɗin ko kuma al'abbanmu mukhulasan to shi ne to sai malam ya ce wannan shi ne waksirhu ka yi masa kasara izattasala bi ainin italla to yanzu ya gama bayani akan harafin farko ya gama bayani akan harafin farko wanda ya ambata mana ka'idodi guda biyu ka'ida ta farko idan fi'ilin sahihul aini ne to harafin farko sai a yi masa zamma in kuma mu'tallul aini ne to sai a yi harafin farko kasara to sai hukunci na uku ya ce waja'al ka sanya qablan lakhiri qabla lakhiri abin da ke gabanin na ƙarshe shine harafin da ke dab da na ƙarshe fil mudi amma ga fi'ilin da yake madi kasaran shi kuma sai kai masa kasara yau kaga daraba rawun ita ce ma qabla al-akhiri tunda bawun ita ce ƙarshe yau to sai kai mata kasara sai ka ce ri sai ka ce duriba duriba amma wanda ya taƙaita iya iya maudi an gane ko ko sulasi ko ruba'i ko humasi ko sudasi duka haka hukuncin yake yawwa in dai maudi ne to haka za ka ce duriba zulzila un tulika a gani ustugu fi ra a gani duka haruffan ma qabla al-akhir kayan musu ne kayan musu kasara wa fatahan fi siwahu to fi siwahu a cikin wani madi shine mudari kenan ko to malam yace shi kam waje alfatahan ka sanya masa fataha in mudari ne an gane sai ka ce yu dama can an ce kai dhamma garafin farko to sai ka ce yu durabu eh yu durabu yu zalzalu yu zalzalu yuntalaku yustagfaru eh to kaga duka shi kuma qabla al-akhir kai masa ne fataha wannan a mudari'i kenan to shine yace tala wato mudari inda yake biyowa bayan fi'ili madi to shine ma'anar tala din ai talahu ai talal mu- talal fi'ilal madi to wannan shine hukunci guda uku da ya ambata a wannan baitoci guda biyu to sai baiti na gaba salisa zai hamzi waslin dumma ma'ahu wa ma to anan idan ka samu fi'ili ya fara da hamzatul wasli a farkonsa shine kamar khumasi ko sudasi su suke farawa da hamzatul wasli kamar in talaka istaghfara da makamantansu to sai malam ya ce dumma ga can dumma ka yi dumma ga salisa harafin shi na uku zai hamzi waslin ga fi'ili ma'abuci farawa da hamzatu waslin ma'ahu kuma domman nan za ka yi ta tare da shi hamzatul waslin ɗin shi ma ka yi mai domma kaga in talaka wanne ne na uku a ciki ba'un to ka yi wa hamzatul wasili damma kuma ba'un ɗin ita ma ka yi mata damma sai ka ce mi untu untu untu liƙa untu liƙa an gane sai ka yi mata yauwa ka yi ma hamzatul wasili shine ma'ahu an gane sannan kuma ka yi maharafinsa na uku shi ma sai ka yi masa sai ka yi masa damma to haka istighfara wanne ne na uku hmm? ta'un to sai ka ce mi us tugu us tugu shara to haka za ka faɗa eh an nemi gafara us tugu shara an gane ko? to wuri na hudu kenan sai na biyar wa ma'ata ilmutawa'ati udumum udumum kai damma ma'ata ilmutawa'a tare da ta'un ta mutawa'a wadda ake karawa a farkon fi'ili an gane kamar ta'allama ta fahama ta gaffala da makamantansu an gane to ka yi mata donma ita ta'un ɗin bayan ka yi mata donma kuma udumum tilwaha harafin da ya biyo baya gare ta shi ma kai mai shi ma kai mai donma biwila a jere mana ita ka yi mata donma abin da ya biyo baya gare ta yawwa ta'allama sai ka ce mi tu'ullima tu'ullima tugufila tukutila tushurika eh dun mazi ne eh tufuhima eh tufuhima a gani tafahama kenan yawwa to kai mata damma mm tuku eh takarraba shine tukurriba duk wani fi'ili da aka ƙara mai ta a farko wanda asalinta babu ta cikin fi'ili to a wannan layin yake yawwa to kaga hukunci na biyar ke to sai na ƙarshe na shida wa malifa to abin da ya tabbatar ma fa'ul kalima na hau ba'a ga misalin fi'ilin ba'a shi ne ma'utallul aini ba mun yi shi a baya ba cewa in fi'ili yana da harafin illa ga aininsa a yi ma harafin farko me ina gani ita ya faɗa kasara ko to wai wannan hukunci na yi mai kasara an gane to ija'al ka sanya wannan hukuncin lisalisi ga harafi na uku na hau ga fi'ilin ikhtara eh shine khumasi mu'tallul aini shi ko eh wancan sulasi ne wannan kuma khumasi ne amma kuma mu'tallul aini to ikhtara wanne ne harafi na uku eh ta'un to sai kai mata kasara sai ka ce mi hmm? eh uktira uktira eh dama don baka ai baka mance ta ba ko ba haka ba fa'ati bihi madmuma lawali eh kakkamanta da wannan tana na ita yanzu abin da ya biyo gabanta da aka faɗa ma hukuncin shi to kaga sai ka ce mi uhtira eh haka wanƙada eh to shi ma na uku menene kafun to sai ka ce mi unƙida lahu eh an yi biyayya gare shi to shi ne ya ce kahtira to misalin na farkon ne ya baka kamar ka ce ukhtiran lazi fadula ai an zaɓi wanda yake da falala akan sauran ragowar mutane sai aka ba shi shugabanci to shi ma yana da waɗancan lugogi da muka ambata ga sulasi mu'tallul aini mun ce alkasru mukhlasan kila ko akwai abdammu mukhlasan kula akwai al'ishimamu ƙiula to shi ma wannan yana da wannan lugogin madadin uktira sai ka ce mai uktura uktura addonmu mukulasan kenan unkuda unkuda lahu madadin unkida ya gani sannan za ka yi ishimami kuma sai ka ce mi in ƙiuda ikhtiyura ikhtiyura ikhtiyura to shi ma yana da waɗannan lugogin an gane tun da ya yi tarayya shi wannan kubasi ya yi tarayya da sulasi wajen samuwar harafin illa ga ga ainu to wannan shine hukunce-hukuncen almabniyu limalam yusamma fa'ilu to duk wani fi'ili duniya ba zai fita daga wannan babukan ba da zai fita ba eh eh saboda haka duk inda gaga fi'ili to za ka iya abin nan kawai ka haddace baitocin ka fahimci masail din to shikenan in ka samu fi'ili sai ka ga yana wani gida an gane sulasi ne ruba'i kumasi ne sudasi sahihul aini ne ko mu'tallul aini in sahihul aini ne baka da matsala za ka yi don maga na farko sawa'un sulasi ruba'i kumasi sudasi kawai za ka yi don magami ga na farko in mazi ne harafin da ke bi mana ƙarshe ka yi masa kasara in muzari'i ne ka yi masa fataha kaga babu wani ishkali ana in kuma mu'tallul aini ne to ko dai ya zamo sulasi ko kuma ya zamo humasi an gane to shine sai ka yi maharafin farko kasara shi ne ƙila ɗin da aka ambata sai wannan da aka ambata yawa uhtira unƙida an gane ko yawa to kaga babu babu wata wahala in kuma an masa ziyadar ta'un to shi an faɗa maka yadda za ka yi ka yi mata'un damma da harafin da ke bi mata ta'allama tu'ullima tafahama tufuhima ta gafala tugufela ta sharaka tushurika eh tuqutila ta katala kenan eh ta baraba tuduriba an yi bugegeniya eh to shikenan iya babin kenan aga babin bai da wata abin nan to ba babu wani fi'ili wanda bai cikin wannan babu shi in dai larabci ne kuma laraba sun ka faɗe shi to sai ka samu yana ɗaya daga cikin babukan nan to kaga shi abin na da sauƙi Allah ya zamu dace to nan za mu kwana wani darasin sai a tashi fasulun fi fi'ilil amri to shi kuma za a koya ma yadda zaka narko fi'ilul amri saboda a karatun da aka yi ba ambace shi ba to shi ma yana da nashi yauwa yana da nashi formuloli da ka'idodi in kana son ka bada umarni a wajibi ne wajibi ne dole sai an yi karatu ba wai ganin dama ba ne ko mustahabi to kaga in baka san waɗannan abubuwa ba yadda kake son ka fahimci ilimi ba za ka fahimce shi fahimta ta gaskiya ba ta shi ke sa ana samun kurakurai tun wajen karantawa da wajen fahimtar ma ma'anar abin da aka karanta saboda ba a goge ba waɗannan masail ɗin da aka ce a tsaya a koye su tunda da su ƙur'ani ya sauka to kaga tun da ya sauka da su dole kuma muna son mu san ƙur'anin nan to dole mu koyi ƙa'idodin nan da ya sauka da su to wannan shi ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته